بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na goma na yau ko goma ga watan al-muharram a rabi'u thani afwan goma ga watan rabi'u thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ce daidai da 13 ga watan goma miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunna littafi ne wallafar babban malami Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 36 a darasin da ya gabata mun karanta babi na 32 hadisan da aka ambaci bara'a a cikinsu wato kamar hadithi na 171 man shahara alaina silaha falaisa minni inda annabi yake ta duk wanda ya zare mana makami bai tare da mu da kuma manin tahaba nuhbatan falaisa minna duk wanda yawa wa shi dukiyar mu bai tare da mu irin hadithin man gashana falaisa minna duk wanda ya mana algus bai tare da mu da irin su laisa minna man halafa bil amanati duk wanda ya rantsuwa da cewa idan ba kaza ba amanar Allah ta ce shi ya rantsuwa da amana shi ma bai tare da mu wa man khabbaba alamri'in zawjatahu ko kuma mutum ya bata wato mutum a wajen matarsa ko wajen bawansa shi ma manzo Allah ce balaisa huwa minna kamar hadisin ainihin wato a makamantan irin waɗannan hadisan da mun karanta su da dama wa'inda dukkanin su malamai sun tattauna a kan su kuma sun faɗi me ake nufi da laisa minna ai laisa mithlana haka wasu malaman suka ce wasu kuma suka ce wanda ya aikata waɗannan ayyukan fa laisa minal mudiina lana bai cikin masu yi mana da'a ko wa laisa minal muqtadina bina bai daga cikin mabiyanmu wala minal muhafidina ala shari'atina bai cikin masu kiyaye shari'o'inmu to waɗannan annu'ut sufofin da makamantansu ko dai a ce ana nufin at-tabarru'u mimman fa'alaha barranta daga duk wanda ya aikata su an gane ko wannan za su iya ɗaukan wato kama ana nufin barranta daga wanda ya aikata su وأما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا أما أتي أبين دا أكي نفي دا برنتا دي شيني موان دي أيكة وطنم بايا دا تكم أبو تا الدين معنا بايا تكم مسلمتي to wannan sai ya zamto ainihin wato maganar sai ta zamto akwai ainihin wato kuskure ba haka ake nufi ba da waɗannan hadisan da ainihin wato mun tattauna sosai game da makomar irin waɗannan hadisan me ake nufi da su a darasin da ya gabata da haka za mu karanta darasi na mun karanta babi ma na talatin da uku wanda shi kuma a ciki aka kamanta wanda ya aikata wasu zunubai da wasu yankuna mafiya girma wato ko kuma aka haɗa su da shi kamar wato wanda aka haɗa zunubi ƙarami sai a ka haɗa shi a cikin jerin gwanan manya-manyan zunubai kamar hadisin da muka karanta na a wato wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene kaba'ira yace shine an tad'uwa lillahi niddan shine kayo kayo wa Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhalin shi ya halicce ka kaga wannan shirka kenan sannan sai aka ce wa an taqatula waladaka makhafata an yab'a ma'ak ka kashe ɗanka dan kada ya ci abincinka ko kuma wa an tuzaniya halilata jarika ko ka yi zina da matan makocinka kaga duk wa'annan ba su kai kafirci ba ma sai aka kawo babban zunubi na shirka sai kuma aka jero waɗannan laifuffukan to waɗannan duk mun tattauna a kansu da kuma abin da dai malamai suka faɗa a kansu wanda insha Allah za mu shiga babi na 34 a inda malam ke cewa babun fil wa'd wal wa'id babin da zai magana akan alwa'adu alkawarin rahama alkawarin gafara alkawarin shiga aljanna walwa'id da kuma narko alkawarin azaba qala muhammadun muhammad ibn abi zamanin rahimahullah yace wa min qawli ahli sunnati yana daga cikin abin da ahli sunna suke faɗa na daga cikin aqidarsu annal wa'ada alƙawari fadlullahi wannan falala ce ta Allah azza wa jal wa ni'matu ni'imar Allah ce subhanahu wa ta'ala wal wa'idu shi ku alƙawato narko adluhu adalcin Allah ne wa uqubatuhu da kuma uqubarsa da ka bambance tsakanin alwa'adu da alwa'id alwa'adu alƙawari na samun falala gafara rahama aljanna to wannan alkawarin da Allah ta'ala ke yi wa bayansa yana yi musu ne dan falala wannan falala ce ta Allah wannan wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ya alkawarta wa bayansa gafara rahama falala da kuma aljanna wal wa'id sannan kuma kalmar al wa'id alkawari ne amma alkawari na azaba alkawari na narko wannan shi kuma duk sanda kaji Allah ya yi irin wannan alkawarin ga bayansa to adalci ne ba bisa zalunci yayi wannan ba wa uqubatun kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyin yin uquba ga bayansa wa annahu ja'ala al-jannata daral muti'in kuma lalle Allah ta'ala ya sanya gidan aljanna ya zama gida na masu biyayya ga Allah bilastik na'in ba tare da wani togaciya ba duk wanda yake yi wa Allah da'a to zai shiga aljanna kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila man aba man ya aba ya rasulullah قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى kaga kenan duk wanda yake yi wa Allah da manzo da'a to zai shiga aljanna zaka gidan aljanna an ajiye shi ne dan masu yin biyayya ga Allah wa jahannama ita kuma wutar jahannama Allah ya kiyaye daral kafirin gida gida ce wato ko kuma gida ne na kafirai bilastisna'in babu togaciya lallai ka ce wutar jahannama gidan kafirai ne gidan mushrikai arna wannan haka yake babu wani togaciya babu wani kafiri wanda za a togace a ce shi banda shi a cikin shiga wuta babu wani arne wanda za a yi togaciya daga shiga wuta ko shakka babu in dai mutum ya mutu a kafirci mutum ya mutu yana shirka to ko shakka babu makomarsa ita ce gidan wuta babu wani togaciya wa arjali mashi'atihi min almu'minin al'asi na man sha'a Allah madaukakin sarki yakan bayar da raja wato yakan bayar da sa rai da kwaɗayin gafara da rahama li mashi'ati wannan yana koma ƙarƙashin ganin damarsa min almu'minin al'asi daga mu'minai masu sabo man sha'a ga wanda Allah ta'ala ya ga dama ma'ana akwai wa'anda Allah madaukakin sarki su kuma ya ba su raja'i ma'ana raja'in shine ana yi musu fata ana ƙaunatar musu rahamar Allah domin suna ƙarƙashin masi'a mashi'a domin muminai ne amma masu sabo to shi mumini kaga can farko an gaya mana wato shi gidan aljanna darul mu'i'ina ne kamar yadda gidan wuta shi kuma darul kafirina ne bilastitna to akwai kuma mutanen da su ba kafirai bane muminai ne amma masu saban Allah suna yin kusakurai suna yin laifuffuka ga imani tare da su amma ga saban Allah to su kuma wa'annan ana fata ana tautata musu zaton su shiga ƙarƙashin mashi'ar Allah ita kuma mashi'ar Allah Allah ta'ala ko wanda cikin ganin damarsa yake gafarta musu duk da cewa suna da laifi duk da cewa suna da zunubai tun da dai suna da imani duk da cewa ainihin wato sun saba masa to akwai wanda za su shiga faɗin mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ya hukumu Allah ta'ala shine yake yin hukunci la mu'aqqiba li hukmihi babu mai ta'aqqubi bibiyar hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu yus la yus wa la yus'alu an fi'li sannan Allah ba a tambayar sa game da aikin sa ce ya Allah me yasa kai kaza ko me yasa ba kai kaza ba wa qala azza min qa'il Allah mai girma da kuka yace bima wa'ada bihi al-mu'minina al-muti'in cikin ayar da yayi alƙawari ga muminai masu biyayya ga Allah wa man yuti'i Allah wa rasulahu Allah ta'ala ce duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a yudkhilhu jannatin Allah ta'ala zai shigar da shi jannatin wa gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anharu wadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta wa zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ka sa mu a cikin sa da haka Allah madaukakin sarki a wannan aya cikin suratul nisa aya ta 13 Allah ya yi alƙawari na shiga aljanna kuma da dawwama a cikin aljanna ga duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa qala fil usati wal kafirin Allah ta'ala kuma sai ya faɗa game da masu saba masa kafirai da kafirai sai ce wa man ya'asillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin Allah ya ce wa man ya'asillaha duk wanda ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba wa manzon Allah wa yata'adda hududahu ya ƙetare dokoki da iyakokin Allah yudkhilhu naran Allah ya yi alkawarin zai shigar da shi wuta khalidan fiha kuma zai dawama a ciki wa lahu azabun muhim yana da wata irin azaba ta wulakantarwa Allah ka tsare mu suratul nisa aya ta 14 kaga a wannan ayar kuma Allah ya yi alkawarin wato wuta wadda take mai tsananin wato zafi da kuma wulakantar da wanda aka sa a cikinta da duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah yake kuma keta dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allah ta'ala yace innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab inna Allah kana azizan hakima innal ladina kafaru Allah yace lalle waɗanda suka kafirta bi ayatina suka kafirce wa ayoyinmu lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu saufa nuslihim nara da sannu za mu shigar da su cikin wata irin wuta kullama na bijar juluduhum duk sanda fatunsu suka nuna duk sanda fatunsu suka narke suka ji wuta baddalnahum juludan ghairaha fatar za ta dinga zagonyewa ta sha wuta Allah ta'ala ce za mu musanya musu wasu fatun gairaha ban ba wa'incan ba ya zukula azaba Allah ce don su ɗanɗana azaba inna Allah lalle Allah kana ya kasance azizan magwayi ne hakiman kuma mai hikima suratul nisa'i aya ta 56 kaga anan ba Allah ta'ala yayi alƙawari ga kafirai cewa zai shigar da su wuta duk sanda suka ji azaba suka ji ainihin wato wuta fatarsu ta narke fatarsu ta dahu Allah ta'ala ce dama fata ita ce mai jin zafin to sai a canza mutu wata sabuwar fata don su ci gaba da ɗanɗanar azaba Allah kiyaye wallazi na amanu sai kuma Allah ce waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka na ƙwarai sanu da jannatin Allah ce za mu shigar da su gidajen aljanna tajiri min tahti al-anhar waɗanda ƙoramu suke gudana ƙoramar giya ƙoramar zuma ƙoramar nono ƙoramar tataccen ruwa waɗannan su ne ƙoramin gidan aljanna za su dinga suna gudana suna kai kawo a ƙarƙashin waɗannan gidaje na aljanna khalidi na biya abada Allah ta'ala ce kuma suna masu dawwama a cikin aljanna har abada lahum fiha azwajun suna da wasu irin mataye a cikin wannan aljannar maɓaharatun tsarkakakku babu jinin al'ada babu jinin biki babu majina ba yawo ba gure ba babu duk waɗannan abubuwan sannan babu maganganu baƙaƙe shi ne azwajin mutahara masu daɗin zance masu magana mai daɗi babu baƙan magana ta tare da su Allah ta'ala ya ce waɗanda duk suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai to sakamako ko alkawarin da Allah ya alkawarta musu zai sa su a cikin wannan aljannar mai irin wannan sifofi Allah ta'ala ya ce wa nudkhiluhum sannan za mu shigar da su dillan wata irin yalwatacciyar inuwa zalilan marar gushewa wata inuwa yanzu kaga duk wata inuwa ta duniya tana gushewa zuwa wani lokaci sai ka zo ga wannan inuwar da mutane suke zaune suke sha kuma wannan ainihin rana ta tashe su inuwar ta janye rana ta mai gurbin wannan inuwar to banda inuwar gidan aljanna Allah ta'ala yake cewa wa nudkhiluhum billan zalila za mu shigar da su wata yalwatacciya fadadaddiyar inuwa wadda take marar gushewa suratul nisa aya ta 57 kaga anan Allah sai alƙawari kuma ga masu imani wa qala Allah ta'ala ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah faqad khasira خسران مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها مهيصا الله تعالى تي ومن يتخذ الشيطان وليا duk wanda ya riƙi shaiɗan a matsayin masoyi duk wanda ya riƙi shaiɗan a matsayin mataimaki duk wanda ya riƙi shaiɗan a matsayin majibincin al'amarinsa min dunillahi ba Allah ba a madadin ya riki Allah a matsayin waliyinsa sai ya riki shaidan a matsayin waliyi Allah ta'ala ce faqad tabbas ko kokonto babu khasira ya riga ya yi hasara khusranan mubinan hasarar da bayyana ta ba yake ba bayyananniyar hasara ne a ce mutum ba shi da majibincin al'amari ba shi da masoyi ba shi da waliyi sai shaidan Allah ta'ala ce ya kama kafar wala wannan yayi hasara hasara wadda take ba koyayya ba bayyananniya Allah ta'ala ce ya'iduhum shaitan ba abin da yake yin waɗanda suka rike shi a matsayin wani wani ya'iduhum yana alƙawarta musu wa yumannihim yana yi musanya musu buri abin da shaitan kawai yake musu kenan ya sa mutum burin da ba zai iya cin masa ba sannan da alƙawari na bogi wannan aikin da shaitan yake yin waɗanda suka rike shi a matsayin waliyi kenan Allah ta'ala ce wa ma ya'iduhum shaytanu aiko shaiɗan babu wani alkawari da yake musu illa gurura sai rudi rudi ne kawai ba wani akwai wani alkawari yana da wani abu na alkawari har da zaka amince masa inna shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id haka Allah madaukakin sarki yace ulaika waɗannan waɗanda suka riki shaiɗan a matsayin waliyinsu a madadin Allah ma'awahum jahannam makomarsu dai wutar jahannama ce wala yajiduna anha mahisa kuma ba za su samu wata kaucewa ba ba za su samu yanda za wato mahisan wata mabauda wata wato wurin kaucewa an ha ga barin wannan wutar ba lalle makomar su kenan wuta babu wata hanya da za su iya kaucewa wannan wuta din suratul nisa'i a Allah madaukakin sarki a suratul nisa'i aya ta 121 Allah ta'ala sai kuma bayan ya faɗo waɗanda suka riƙi shaitan a matsayin waliyi majibincin al'amari sai Allah ce wallazi na amanu amma kaga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka na gari sanu da khilhum jannatin Allah ya ce da sannu su kwantar da hankalinsu za mu shigar da su gidajen aljanna tajri min tahti al-anharu waɗanda ƙoramu ke yawo ke gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikinta har abada babu mutuwa babu tsufa babu gajiya sai kwanciyar hankali da hutu wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qila wane ne yafi Allah gaskiyar magana mamu to kaga wannan ayoyin su kuma sai suke magana game da alƙawarin da Allah ta'ala yi wa mu'minai masu imani suratul nisa'i tun daga ainihin wato aya ta 119 har zuwa aya ta 122 wa qala fil murajjin li mashi'atihi min al mu'minin Allah ta'ala ya faɗa game da masu sa rai game da masu ƙaunar samun rahamar Allah li mashi'ati ko ga masu ƙaunar samun mashi'a ganin damar Allah min almu'minin daga cikin mu'minai Allah ta'ala sai ce inna Allah lalle Allah la yaghfiru an yushraka bihi baya yin gafara idan fa aka mutu ana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika amma yana yin gafara da abin da yake koma bayan shirka liman ya sha'u ga wanda ya ga dama to kaga wannan sai Allah ta'ala ya nuna cewa duk wanda ya mutu baya shirka to yana karkashin mashi'a suratul nisa aya 48 wa qala Allah ta'ala ya ce rabbukum a'lamu bikum Allah shine mafi sani game da ku Allah ya san ku in ya sha in Allah ya ga dama yarhamukum sai ya muku rahama aw in ya sha ko kuma in ya ga dama yu'adhibukum sai ya muku azaba gurgudan abin da kuka aikata suratul isra'i aya ta 54 kaga wannan ayar tana magana akan mashi'a in dai ba shirka mutum yake ba to yana karkashin mashi'a fawa'aduhu tabaraka wa ta'ala lil mu'minin alƙawarin da Allah ta'ala ya yi wa mu'minai almudi'ina masu masa da'a su riƙon gaskiya ne wa wa'iduhu lil kuffar alkawarin narko na azaba lilkuffari da kafirai wal mushrikina da mushrikai da Allah yayi haƙƙon shi ma gaskiya ne alkawarin da Allah yayi wa mu'mini gaskiya ne alkawarin da Allah ta'ala yayi wa kafirai na narko da azaba shi ma gaskiya ne wa man mata a ƙarƙashin haka duk wanda ya mutu minal mu'minina daga cikin mu'minai musirran ala dhanbihi yana mai dogewa akan zunubansa yana mai ci gaba da aikata zunubi fa huwa fi mashi'atihi to yana cikin ganin damar Allah in sha'a gafara lahu wa in sha'a azabahu yana karkashin mashi'a ganin damar Allah ne ya gafarta masa ganin damar Allah ne mai masa azaba wa khiyarihi yana karkashin zabin Allah wannan ya danganta da abin da Allah ya zaba game da shi ko gafara ko kishiyar gafara ko azaba ko akasinta walaysa li ahadin an yatasawwara ala Allah babu wani mutum daya da yake da damar an yatasawwara ala Allah ya leƙa wa Allah fi ilmin ya tsinkayo ya tsinkayo wani ilimi na Allah gayyabahu wanda Allah ya boye shi babu wanda ya sa ilimin gaibin Allah babu wani mahaluki da ya isa ya je ya leƙo ya gano shi shine an yi tasawwara ai an yattali'a babu wanda zai iya ittila'i ya leko ya gano wani gaibu na ilimin Allah subhanahu wataala ko ilimin Allah na gaibu wa bi juhudi qada'ihi fa yaqulu aba rabbuk wa bi juhudi qada'ihi sakamakon musun hukuncin Allah fa yaqulu ya dinga cewa aba rabbuka ubangijinka yaki an ya gafiru lil musirrina ya gafarta wa masu dogewa da zunubi kama a ba kamar yadda yake an yi azibar ta'ibina ya azabtar da masu tuba ma ya kone lana wannan ba hurumin ka bane ka ce wannan tunda yana ta aikata zunubi ya kuma doge ya ƙi tuba da haka Allah madaukakin sarki babu yadda zai Allah ya gafarta wa musulmi wannan ba hurumin ka bane أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن أحدا sun leko gaibun Allah maɗaukakin sarki ne suka da haka ko kuma sai rike wani alƙawari daga Allah da ya gaya musu haka cewa yayi alƙawarin musirri na ba sa cikin mashi'a ina fata an gane dan haka ma yakunu lana an natakallamu bi hada bai kamace mu ba bai dacewa gare mu mu dinga magana irin wannan subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah hada buhtanun azim wannan kirar ƙarya ce mai girma da kuma jingina ƙarya zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin gafara da mu'mine masu da'a ga Allah yayi alƙawarin narko da azaba da kafirai da masu saba da kafirai da ainihin wato mushrikai sannan mu'minai masu sabo su kuma ya basa karkashin mashi'arsa wannan shine abin da ake so ka fahimta mu'minai masu sabo suna ƙarƙashin mashi'ar Allah in ya ga dama ya gafarta musu in ya ga dama ya musu azaba قال وقد حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني ابن ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ابن أبي زمان يتي إسحاق ya zantar da shi wannan hadisi daga Ahmad ibn Khalid shi kuma daga ibn Wabbah shi kuma daga ibn Abi Shayba ibn Abi Shayba yake cewa ibn Uyayna ya zantar da su wannan hadisi daga Imam Zuhri shi kuma daga Abi Idris daga Ubadah ibn Samit qala yace baya ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ubada yake cewa mun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a mun masa mubaya'a faqala sai manzon Allah yace bayi'uni to ku yi min mubaya'an nan ala Allah tushriku billahi shay'an akan ba za ku shirka da Allah ba da wani abu wala tasriqu ba za ku sata ba wala tazlu ba za ku zina ba faman waffa minkum duk wanda ya cika wannan alƙawarin da wannan mubaya'ar a cikin ku bai yi shirka ba bai yi sata ba bai yi zina ba fa ajruhu ala Allah ladansa ya tabbata a wurin Allah wa man asaba min dalika shay'an wanda ko ya saba wani abu daga cikin waɗannan abubuwa ko ya aikata wani abu cikin abubuwan nan ko ya sata ko ya zina fa uqiba bihi sai aka yi masa uquba aka azabtar da shi bihi saboda wannan laifin da ya aikata tun a nan duniya fa huwa kaffaratuhu uqubar da aka yi masa ita ce kaffara wannan laifin ita ce kankarar zunubin wannan laifin da ya aikata yayi zina bai taba aure ba tun a nan duniya amma bulala bulalar ita ce kankarar laifin zane da ya aikata ya yi sata abin da ya sata ya kai rubu dinar kuma a cikin irzi sharuɗan a yanke masa hannu sun tabbata mawane abubuwan da za su hana a yanke masa hannu sun koru sai aka yanke masa hannu to yanke mara hannun shine kafara wannan laifin sata da ya aikata wa man asaba min dhalika shay'an wanda ko ya aikata wani abu daga cikin abubuwan nan fasatarahu Allah Allah ya rufa masa asiri ba gan shi ba ba kama shi ba fa zalika ila Allah to wannan lamarin sa yana komawa ne zuwa ga Allah yayi zina har ya tuba ba taba kama shi ba ko ba kama shi ba yayi wani laifi inda an kama shi aka masa hukuma kafara kenan to ba kama shi ba Allah ta'ala ya suturce shi ya rufa masa asiri ba gan shi ba to wannan hukuncin da ba a yi masa ba to al'amarin laifin da ya aikata yana komawa zuwa ga Allah in sha'a azabahu in Allah ya ga dama ya azabtar da shi a ranar tashin alkiyama tun da ba a yi masa azaba a nan duniya ba na wannan laifin wa in sha'a gafara lahu idan kuma Allah madaukakin sarki ya so ya ga dama sai kuma ya gafarta masa to kaga dai duk wanda ya aikata wannan tun da ba shirka ya aikata ba yana karkashin mashi'a wannan hadisi na hadisi na ɗari da saba'in da tara isnaduhu da'ifun isnadin hadisi yana da rauni amma dai hadisin ta wasu hanyoyin sahihi hadisi ne sahihi a cikin isnadin kamar yadda muka gani akwai ainihin wato ishaq ko eh bayanin sai ya gabata akwai kuma wa ibnu wabba shi ma bayanin sai ya gabata ba dan su su biyun nan ba ma da isnadin ya inganta waɗanda suka sa hadisin ya zama isnadinsa bai inganta ba ishaq ne da kuma ibn waddah amma in ba dan su ba ai hadisi ya zo ta wata hanyar imam al-bukhari ya fitar da hadisin a cikin sahihin littafin sa mujalladi na goma sha biyu rakam na dubu shida da ɗari bakwai da tamanin da uku da hudu ka duba fatul bari ta hanyar ibn uyayna daga imam zuhri an gane ko da haka hadisin sahihi ne sai dai wannan hanyar da ibn abi zamanin ya kawo to ita ce akwai ainihin wato wa'annan bayan Allah guda biyu ishaq da kuma ibn wabbah ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن ابن عن ابن محيريز القرشي أخبره عن المخدجي ورجل من بني كنانة أنه قال سمعت عبادة بن الصامت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتب كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد وإن شاء أدخله الجنة ابن أبي شيبة يا رويتو وانا ابن أبي زمانين wato isnadin kamar isnadin da ya gabata ne har zuwa kan ibn abi shayba ibn abi shayba yake cewa yazid ibn harun ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yake cewa yahya ibn sa'id ya karantar da su wannan hadisin daga muhammad ibn yahya ibn hibban shi kuma yake cewa ya ba shi labari daga ibn muhairis al-qurashi shi kuma yake cewa ya wato al-mukhdaji ya ba shi labari shi kuma mukhdaji wani mutum ne daga kabilar bani kinana annahu qala yace sami'tu ubadah bin samit yace naji ubadah bin samit sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa khamsu salawatin salloli guda biyar katabahunna Allahu ala al-ibad Allah ya wajabta su ya rubuta su akan bayi azhar al-asr magriba isha asuba wa man ja'a bihin duk wanda yazo da su yayi su lam yudayyi minhunna shay'an bai tozartar da komai ba daga cikinsu ja zai zo ranar tashin alkiyama wa lahu inda Allah ya ahadun yana da alkawari da Allah an yi dukkanin jannata ya shigar da shi aljanna wa manin taqasa min haqqihin da shay'a dukko wanda ya tauye wani abu na haƙƙin sallolin da na farilla ja to zai zo ranar alkiyama wa laysa lahu inda Allah ya ahadun bai da wani alkawari da Allah ya daukan masa wa in sha'a adkhalahu aljanna yana karkashin mashi'a tunda ya aikata laifi na tauye sallolin farilla to in Allah ya ga dama ya shigar da shi aljanna in kuma ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon tauye haƙƙin salloli da ya aikata wannan hadisin isnadinsa shi ma yana da rauni amma hadisin sahihi domin abin da ya gabata a hadisin isnadin da ya gabata ishaq yana cikin isnadin ibn wabbah yana ciki an gane ko to kuma banda waɗannan ka ƙara al-mukhdaji din nan a ƙara al-mukhdaji anil mukhdaji din nan to shi mukhdaji din shine abu ruwaifi al-kinani ka duba tahzibul kamal ibn hibban ya ambace shi a cikin littafin sa as-siqat haka ibn hajar a cikin taqrib yace al-mukhdaji al-mukhdaji maqbul yace wannan mutum karɓaɓɓe ne ibn abdulbar ya yi magana a kansa ce majhul ka duba tanwirul hawalik amma dai hadisin imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa kuma ya yi shiru a kan isnadin bai ce komai ba imamun nasa'i a cikin almujtaba shi ma ya rawaito wannan hadisin haka ibn majah a cikin as-sunan haka imam malik a cikin muwatta imam ahmad a cikin musnad ibn abi shayba a cikin al-musannaf abdurrazzaq shi ma a cikin al-musannaf al-humaydi a cikin al-musnad haka ibn abi asim a cikin sunna الشيخ ناصر الدين الألباني صحيح وإسناده ضعيف ورجاله موثقون أو موثقون غير أبي رافع واتو أو وثق شو رجال من بند أبي رافع وقيل رافع المخرجي مجهول لم يوثقه باب وند يوثق المخرجي إلا ابن هبان سي أي ابن هبان كذوب بلال الجنة إمام الطهاوي يا كون حديث a cikin muskilul athar haka a imam darimi a cikin sunan darimi imam bagawi a cikin sharh sunna imam al-bayhaqi a cikin al-kubra ibn hibban a cikin sahihin littafin sa haka ibn sakan kamar yanda yazo a cikin at-talkhis dukkanin su ta hanyoyi daban-daban amma daga muhammad ibn yahya ibn hibban bihi marfu'an al-hafiz ibn hajar a cikin at-talkhis al-habir yake cewa ibn abdul bar ya ce huwa sahihun thabitun wannan hadisi sahihi ne kuma ya tabbata yaktalifu anhu malik fihi wato sai dai imam malik wato ya yi saɓani wato anhu daga wato a gare shi da wato game da wannan ainihin wato shi hadisin sannan ya ce wal mukhdaji majhul ya ce wannan mukhdaji din majhul ne la yu'rafu illa bi hadha bi hadha al hadith الشيخ تقي الدين القشيري أتشين الإمام يكي تشوى كدوبة انظر إلى تصحيحه لحديثه ma a hukumihi bi annahu majhul ya zaka ce hadisi sahihi ne kuma bayan ka hukunta cewa wannan mutum majhul ne qultu sai yace wal mukhdaji ai shi al mukhdaji din nan lam yatafarrad bi lam yatafarrad ba shi kadai ya kadaita da wannan hadisin ba bal taba'ahu an gane ku waye ya masa mutaba akwai abdullahi as-sunabihi daga ubadata nahawu tamaman marfu'an wanda wannan hanyar imam abu dawud ya fitar da shi a cikin musnad a cikin sunan dinsa kuma yayi shiru akai imam muhammad a cikin musnad imam al-baihaqi a cikin wato sunan al-kubra imam al-bagawi a cikin sharh sunna abu nu'aym ma a cikin hilya dukkaninsu ta hanyar wato ta hanyoyi da dama daga zaid bin aslam daga aba ibn yasar daga as-sunadihi bihi marfu'an abu nu'aym yake cewa garibun min hadithi sunadihi an ubada wato hadisi daga sunadihi wato hadithin sunadihi daga ubada shi ba hadisi ne wanda yake garib wa mashhuruhu riwayatu ibn muhayriz an al-maqdadi an ubada sannan wanda ya masa mutaba'a har wa yau akwai abu idris al-khawlani abu idris al-khawlani shi ma yawa wannan hadisi mutaba marfu'an wanda at-tayalisi ya fitar da shi a cikin musnad dinsa ta hanyar zam'a daga az-zuhri daga abi idris al-khawlani bihi wa isnaduhu sahihun isnaduhu ta wannan hanya ya inganta haka as-sakhawi ya inganta wannan hadisi a cikin sahiha wato fi sahiha haka al-allamatu al-albani shi ma ya inganta wannan hadisin a cikin sahihul targhib wa tarhib hadisi ne dai wanda yake ya inganta ta hanyoyi da dama kamar yadda muka karanta yanzu muka ji ko وحدثني أحمد بن مطرف عن عن عبيد الله بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتبهوا أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته يقيم عليه كتاب الله yake cewa haddathani Ahmad Ibn Abi Zamanin yake cewa Ahmad ya zantar da shi wannan hadisin Ahmad ibn Muqarrib daga Ubaidullah ibn Yahya daga Malik daga Zaid ibn Aslam Zaid ibn Aslam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nasu ya ku mutane qad ana lakum an tantahu an an hududi an hududillah lokaci yayi da ya kamata ku halu daga keta iyakokin Allah lokaci yayi da ya kamata ku dakata daga ketawa cikin haddodi cikin iyakokin Allah man asaba min hadhihi alqadirati shay'an duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wa'annan laifuffuka na kazanta zina da ire-iren su falyastatir bi sitrillah to ya sitirce kansa da sitirar Allah ya rufe kansa asiri ya tuba tsakaninsa da Allah fa innahu man yubdi lana safatahu domin duk wanda ya nuna mana laifinsa ya bayyana mana da wautarsa cewa ya aikata laifi nuqim alaihi kitab Allah to za mu tsayar masa da littafin Allah ma'ana za mu yi masa haddi an gane ko wannan hadisin shi ma mursalin ne kuma da'ifun hadisin mursal ne kuma da'if Imam Malik ya fito da shi a cikin muwatta ta hanyar bayhaƙi a cikin sunan kubra daga zaid haka albayhaƙi ya nakalto maganar imamu shafi wa huwa qawluhu hadha hadithun munqati imamu shafi yace wannan hadisi ne munqati laysa mimma yathbutu bihi huwa nafsuhu hujja wa qad ra'aytu min ahli al-ilm indana man ya'rifuhu wa yaqulu bihi fa nahnu naqulu bihi wa qala ibn abd al-barr هكذا رواه جماعة جماعة الرواة مرسلا ولا أعلم ولا أعلمه يستند بهذا بهذا اللفظ من وجه من الوجوه ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه فقوم أتكن تنوير الأواني ابن حجر أتكن التلخيص شما يتي وانا حديث مرسل دي تشاهد هذا الشاهد أوجان عبد الرزاق دقى معمر دقى يحيى ابن أبي كثير النووي وآخر أقولكم وني أين وتعير عند ابن وهب من طريق قريب مولى ابن عباس بمعنى فهذه المراسيل الثلاثة وإن دكا نسو مرسلين قداؤك يشد بعضها بعضا أما ساشي سنة إيكر فوق الساشي العلامة الألباني يأي تعليق على مقولة الحافظ ابن حجر في الإرواء كذا قال يتي وفيه كتا يقصد ابن حجر وتيرى نفي ابن حجر وفيه نظر وفيه نظر لاحتمال رجوع هذه المراسيل إلى شيخ تابعي واحد ويكون مجهولا وقد حققت القول في صحة في صحة في صحة ورود مثل هذه الاعتماد الاعتماد في رسالتنا نسب المجانيق لنسب قصة الجرانيق Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace nayi ta hakikin ingancin irin abin da yazo na irin wannan ihtimalat din a cikin wata risala dinta wanda ya sanya mata suna Nasbul Majaniq li Nasb Qissatil Garanik ina fata an gane wannan wani littafi na wata risala ce ta wato wato kamar ka ce kafa Nasbul Majaniq wato li Nasb Qissatil Garanik akwai wata kissa wato tilka Garanikul Ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja wannan mun taba biyowa ta kan wannan ina za ku iya tunawa a wata munasaba ta wani karatu to shi ne sai Sheikh Nasiruddin Albani saboda ya nuna wannan kissa kissatul garane bata inganta ba bata tabbata ba sai wannan risala din Nasbul Majani da Nasb kissatul garane mafhum قال محمد والحديث بمثل هذا أكبر فاعتبر قول رسول الله رسول الله صلى الله فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث والحديث بمثل هذا حديث بإر وانا أكبر ينا بجرمة فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم sai aka yi la'akari da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man asaba hadhihi al-qadurata shay'an wanda duk ya aikata wannan kazanta ta zina ko ire-irenta falyastatir bi sitirillah to ya sitirce kansa da sitir da rufin asirin Allah ma huwa ba wani abu bane illa lima yarju lahu sai saboda abin da ake sa masa rai min sa'ati rahmatullahi na samun fadin rahmar Allah walaula zalika to ba dan wannan sa ran da ake masa na samun rahmar Allah bai shiga karkashin mashi'a lakana al-aula bihi to da ai abin da yafi cancanta yafi dacewa da shi in huwa nasul amin domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai nasiha kuma amintacce an yi shira yayi ishara bil itiraf da wannan itirafin da Malik wato Ma'iz ibn Malik yayi fa ya qawli hududin ya fada cikin iyakoki wato fa ya qawli hududin fa ya kulu da ya fada cikin wasu iyakoki da Allah ya aikata zina fa ya kulu tadhiruhu ila ma amilahu sallallahu alaihi wasallam biha sai zama tsarkake shi yana komawa zuwa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da shi haddallahu alai sai Allah ta'ala ya kwadaitar da shi fi kitabihi a cikin littafin sa min al-afwi na samun afwa wa safi da kawai da kau da kai wa annahu ta'ala ubangiji ta'ala aula bi makarimin akhlaq shi ya fi cancantar kyawawan dabi'u min ibadihi fiye da bayansa kaga ma'iz da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi zina annabi sai ya dauke kansa ya sai ce ya ma'aikin Allah ga abin da nake gaya ma annabi ya kuma dauke kansa ya kuma zagayewa ya nace wajen sau uku ko sau hudu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata laifin zina yana so a tsarkake shi na fata gani to kaga inda kawai haddin ake so ba a so mutum ya shiga karkashin mashi'a kuma kaga ai ba wanda ya kama shi shi yasa aka ce duk wanda ya aikata wannan laifin tsakaninsa da Allah ba a kama shi ba asirinsa a rufe ya tuba tsakaninsa da Allah wanda kuma bayan yayin ba kama shi aka yi ba amma ya zo da kansa ya ce yayi aka ce za a tsaye masa da hadi za a masa hukunci ina fata an gane قال وحدثني أبو جعفر أحمد بن عون الله قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا الأسمعي قال كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاء عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو هل يخلف الله وعده هل يخلف الله الميعاد قال لا قال أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه قال نعم فكذلك إذا وعد على عمل عقابا قال فقال أبو عمرو رضي الله عنه إن الوعد غير الوعيد إن الأرض إن الأرض لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به ثم أنشد ولا يرهب بن الأم ولا يرهب بن الأم والجار ولا أنثني من خشية المتهدد وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعابي ومنجز موعد ومنجز موعدي سيكاو أنم بيتوتين حديث يكي ibn abi zaman yake cewa abu ja'far ahmad ibn aunullah ya zantar da shi wannan hadisin shi kuma yake cewa abu muhammad abdullahi bin ja'far ibn al-ward ya zantar da shi wannan hadisin shi kuma yake cewa abubakar muhammad ibn ja'far ya zantar da shi wannan hadisin shi kuma yake cewa sawwaru ibn abdullah ya zantar da shi wannan hadisin shi kuma yake cewa al-asma'i ya karantar da su wannan hadisin yana cewa kunna inda amru bin al-ala yace wata rana mun kasance muna wajen amru bin al-ala faja'a wal amru bin ubayd sai ga amru bin ubayd ya zo wajen sa fa qala sai ce ya aba amr yace ya kai abu amr har yukhlifu Allahu al-mi'ad shin Allah yana saba alƙawari qala la sai ce a'a baya saba alƙawari قال أرأيت إذا وعد على أمل ثوابا ينجزه yanzu kana ganin kenan idan Allah ya yi alkawari da duk wanda ya aikata wani aiki na sakamako yanzu zuhu zai zartar da wannan alkawarin ya bashi lada kenan qala na'am sai ce kware haka abin yake qala sai ce fa kadalika to haka abin yake idza wa'ada ala amalin iqaban idan ya yi alkawarin hukuba akan aikata wani aiki shi ma sai ya cika wannan alkawarin qala ya ce faƙala amru abu amr sai abu amr ibn ala radiyallahu anhu sai ce a'a ka fahimta innal wa'ada ghairu wa'id akwai bambanci tsakanin alwa'adu da alwa'id alwa'adu ba shi bane wa'id alwa'adu alƙawari na alkhairi wannan saba shi karanta ce ka yi wa mutum alƙawari za ka yi masa wani alheri ka saba wannan alƙawarin wannan karanta ce amma ka yi alkawarin saboda wani laifi da ya za ka azabtar da shi ka yafe masa wannan kamala ce ko kun fahimta to shine bambancin alwa'adu da alwa'id sai ce a'a ka fahimta akwai bambanci tsakanin alwa'adu da alwa'id innal araba to ai ko da larabawa ma la ta'uddu khulfan ba sa kirga saba alkawari an tu'i da sharran ya zama dan kayi alkawarin yin sharri ba la ta fi bihi ba za ka cika baka cika shi ba su ce aika mutumin banza ne kai su zarge ka da cewa kana saba alkawari ko larabawa ba su ɗauki ka yi alkawarin sharri ka kuma fasa ba su ɗauki wannan a matsayin saba alkawari ba shine ma'ana innal araba larabawa la ta'uddu khulfan an tu'i da sharrin fala ta fi bihi wai su kansu larabawa dan mutum ya yi alkawarin wani sharri da zai aikata kuma sai bai cika wannan alkawarin ba ba sa kirga shi a matsayin saba alkawari wa inna man khulfu su larabawa saba alkawari a wajensu an ta'ida khairan shine ka yi alkawarin alheri fala tafi bihi ka ki cikawa wannan shine saba alkawari thumma anshada sannan sai ya rera wasu baitoci sai ya ce wala yarhabu bil waljaru wato ibnul am dan baffa ko makwabci kada wato wala wato waljaru yake cewa wala yarhabu ibnul am waljaru kada wato ibnul am dan baffa ya ji tsoron aljaru wato tunde wala an tsari min khashyatil mutahaddidi ba na juyar da akalata saboda tsoron almutahaddidi min khashyatil mutahaddidi saboda tsoron mai barazana wa inni ka ganni idza aw'adtuhu idan ne masa alƙawarin sharri ko na azaba aw wa'adtuhu ko ne masa alƙawarin alheri la muqlifun i'adi to nakan saba wancan alkawarin na azaba wa munjizu mau'idin wa munjizun mau'idi nakan zartar da alkawarin da nace zan yi na alheri ma'ana kaga wannan bai yana nuna cewa ko da nayi alkawari nace zan yi masa wani abu wanda yake na azaba kuma wani nayi masa alkawarin wani alheri da zan masa to nakan saba alkawarin can na azaba amma ba na saba alkawarin alheri da nace zan yi kaga wannan waka ce da laraba ma'ana ku a larabawa a larab wato laraba suna da wannan dabi'a saba alkawarin alheri shine karanta
rashin karamci shine kai alkawari na alheri ka ƙi ka ƙi cikawa ina fata an gane amma ka yi alkawari na azaba kuma kai afuwa a ce a to ai sau ɗaya yana cewa zai yi kaza duk barazana ce a'a wannan kamala ce ka ce za ka yi in ka ga an tsorata kuma ka ce ka- ka ka yafi ina fata an gane wannan hadisin shi ma ko lokacin mu ya tafi to ya kuke tambaya tun dai eh tun dai wato shi ne kamar wato mutumin da ya yi tsalle kan mutum ko wata dabba ta tsalle ta- ta yi kan mutum za ta za ta- za ta illata shi ko wani mutum haka ya yi kan mutum da makami ko wani abu zai illata shi wannan shi ake kira da ainihin wato tumbe Mm. insha Allah sai mu tashi wa haddathani abi ko dinna mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk